أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa muna cikin mukama ta 39 al'ummaniya a shafi na 433 kenan, amma ina gani akwai ɗan saura cikin 432 nan ƙarshensa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu ga cikin waɗannan karatuka da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya yace to hatta baraza sai da ya bayyana man halmama bina wanda yace muna ku shigo halmama an ciro shi daga fi'ili na halumma قل هلموا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا هلموا سأنكتي هلمما أكوي ساباني وجمع لما اللغة شن كلمة ودى مركبات كوكو كلمة قد حكا لرباسنك إيبوتا أكوي مغانا ميسأو كديبا تكين الضر المصون في علوم كتاب المكنون السمين الحلبي أتكين سورة الأنعام قل وجن قل هلموا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ya ce to falon ma da halna an gane ko alaihi lokacin da muka shiga gare shi da khala in an ce da khala alaihi mutum ake nufi kullama da khala alaiha zakariyar mihraba waje da inda hariska in kuma wato aka shiga gari sai a cire ala wa da khalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha in kuma cikin wani abu ne mai kama da rami sai a ce da khala fil baiti an gane ko idan kofa ce kuma shi ma wuri ne sai zama to babu ta babu fa'un ko babu lamun ko harful jarri udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin mun fahimci wannan kyau ko yace to wa mathalna baina yadayhi muka tsayu shine mathalna muka tsayu a gaban sa qala li abi zaidin sai yace ma abu zaidi liyahnika an gane ko manaluka al wato farin ciki ne shine kai farin ciki da manalu ka samun ka almanalu samu ne daga nala ya nalu an gane ko dukkan fi'ilin da ala wazni fa'ila yaf'alu misali fariha yafrahu to idan ya zamanto ajwaf ne sai zamanto ajwaf cikin madi ajwaf cikin mudari'i nala ya nalu ina fata an fahimce ni mun fahimci wannan da kyau nala ya nalu ake cewa mislu khafa ya khafu khawifa ya khwafu manaluka wato liya hinka an gane ko haniyan ai abu ne wanda yake mai farin ciki na cikin jin daɗi fakuruhu hani an mari'a in sadaka maqaluka idan maganarka ta yi gaskiya kenan in sadaq in sadaqa maqaluka liyahnika manaluka an gane ko in maganarka ta zama to ta gaskiya walam yafli faluka an gane ko fala yafli shine wato karya abu ko kuma dumke shi bari mu gani nan ba ta nan wuce na ganin ta uku ce ko eh mm rajulun falur ra'yi wa filur ra'yi ay da'ifuhu wal fa'lu bil hamza an tasma'a kalimatun tayyiba na'am eh walam yafli a a yafil ne ko a okay fala to shikenan mm walam yafil faluka ra'ayinka kenan bai yi rauni ba an gane ko alfa'lu shine kyakkyawan zato shi yasa cikin shari'a an hana at-tatayyur amma ana son alfa'al an gane ko kyakkyawan zato in kaga abu sai kai tunanin alkhairi na an gane ko sabanin mutum da ya ga bakin abu sai ya ce wanga alamun sharri na ko mai kwarqaha ko abin da ya kama da haka ya ce to fastahdara kalaman mabriyan fastahdara sai ya nemi a halarto mai kalaman wato alkalami mabriyan wanda an ka feƙe ko an ka heƙe shine mabriyan daga bara ya buri heƙe abu an gane ko sha'ir lokacin da ake bayan mutuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam ana son shi muhajiri na za'aba ko ko ansar akwai jayayya to ɗaya daga cikin shu'ara sai ga su waɗancan suna so su waɗancan suna so kuma su ana son a hana su sai ce wa kana khata'an ma ataina wa antum sawaban ka anna la narishu wa la nabri abinda kuka zo da shi shine daidai mu ko wanda muka zo da shi shine kuskure kamar dai mu la narishu ba mu samu mashin mu wannan gashi wala nabri kamar mu ba mu iya fake abin nan ba kibiya ba kenan sai dai ayyaki a mutu an gane ko wa zabadan kuma yasa an kaka mai zabadan kunfa bahriyan wanda yake na teku an gane ko na ana nufin wani nau'i na na abin nan na dutsi wanda suke amfani da shi kun san waɗanda sun ka iya cimbace cimbace sun san abubuwa daban-daban na hatsari ina ta fata amince da dutsi ne wato wanda yake mai fari kuma yana da tafshi an gane ko shi yasa an kace su da zabad amma asalin kalma ta zabad tana nufin mi tana nufin kunfa Allah ce anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun bi qadariha fahtamala as-sailu zabadan rabi'a wa za'faranan ko qaddif qaddifa ko wa za'faranan da kuma za'faran wani nau'i ne da ake cewa za'faran wanda yake za ka ganin shi kamar dorowa dorowa qaddifa an gane ko wanda an nika shi kenan fi ma'i wardin a cikin ma'u ward ma'u ward su ma wasu ruwa ne waɗanda akwai su a yanzu nazifin tsarkakakke fa ma'in raja'an nafasa kamar dai dawowa kamar dawowar lumfashi hatta uhdira malta masa har sai an ka kawo abin da yake bukata an gane ko shiri fa ma'in raja'an nafasa wagga in ana ƙara ta ne don ta'akidi asalin magana fa ma raja'an nafasa hatta uhdira malta masa ya ce fasaja da abu zaidin abu zaidi sai yi sujada wa affara asalin at-ta'fir shine mutun ya turmuza huskar shi cikin ƙasa shine at-ta'fir an gane ko wa sabbaha yayi tasbihi kenan nan ma'ana sunan nufin kenan ya kai goshin shi a ƙasa sujada kenan wa sabbaha yayi tasbihi wastaghfara yayi istighfari wa ab'ada al-hadirina yan nisantar da mutanen da suke nan wa naffara ya kore su shine naffara gane ko kora at-tanfir thumma akhadha al-qalama sannan ya riki alkalami an gane ko washamfara ma'ana yayi gaugawa shine ishamfara wa kataba ala zabadi bil muzaffar sannan ya rubuta akan wannan dutse bil muzaffar da wannan ruwa na za'faran yace ayyu hadha al-janin ya kai wannan aljanin tayi in ji malaman zauri ciki aljanin ɗan da ke cikin ciki jami'in shi kuma a jinna huwa wato walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'ira al ithmi wal fawahisha illa al lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum an gane ko ayyu hadal janin ya kai wannan tayi kenan ciki dake cikin cikin mace inni nasihul laka ni mai yi maka nasiha ne wan nushu min shurutid dini nasiha tana daga cikin sharuɗan addini ko ba haka ba hadisi ko addinu nasiha addinu nasiha addinu nasiha qulna liman qala lillahi wa malaikatihi wa qala lillahi wa wa li rasulihi وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وأمتهم الدين نصيحة الدين نصيحة لي. قلنا لمن قال لله يتي الله تو يا ما الله نسيها eh ta'ati ya ma Allah da'a shi yasa kalma tana iya zakkuwa amma kuma ma'anar da take iya basuwa sai an kalli ikhtilafin wanda za a danganta ta zuwa gare shi kaga yi ma Allah nasiha ai ba sama ta bakwai zaka baka zo kai ma Allah nasiha sannan kai wa isa shi ma Allah nasiha lillahi wa mala qala lillahi wa li rasulihi ya za mu zo nasiha abi sunna shi sallallahu alaihi wa sallam to wali a immatil muslimina shugabannin musulmai ai musu nasiha nasiha irin wadda ta dace da su kuma lokacin da ya dace wurin da ya dace wa ammatihim da sauran mutane to su yi sauran mutane wa azibe da waya eh ko ba haka ba sai ka shiga masallaci yanzu ka wani mallami da an kana mai wa'azi kauye mutanen gari sun kana mai wa'azi kauye sai shi kenan kyale su karhe 12 da dare sai shaho katanga gida ne can shi ka sakin ba mamore yanzu in an hana mai wa'azi masallaci to an hana mai to Allah ya kyauta yace anta kai wannan tayi an gane ko mustasimin wato mai cijewa ne da hausa an ce abu ya cije ma'ana ya riƙe an gane ko ya riƙe ya ƙiya shine mustasim qalat fa dhalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad rawatuhu an nafsihi fastasam sai ya ƙiya mustasimun bikinnin in an ce kinnin shine gida ina fata an fahimce ni ko ko wurin da an ka ɓoyu shine kinnin dama kalima ta jimun da nunun da nunun suna nuna ɓoyuwa kalima ta kafun da nunun da nunun su ma suna nuna ɓoyuwa da kaji kafun da nunun da nunun su haɗu cikin kalima asalin kalima to ta nuna ɓoyuwa ka annahunna baydun maknun wanda an ka ɓoyi alkunya saboda an ɓoye sunan mutum an kawo wani abu alkinaya an ɓoye ma'anar abin da ake son a kai gare shi dole sai wanda adda zurfin tunani zai iya gane me ake son a ce to kin gida ina fata an fahimce ni waja'ala lakum min aljibali aknana aknana wurin boyuwa yace kinnin kaninin wanda yake mai tsananin karfi ga larabci ana ka irin wannan saboda a nuna karfin kalima an gane ku sai a ce kinnun kaninun kaninin kenan mai tsananin karfi wanda yake wato mai rufewa wa qararin da matabbata minas sukuni wurin da ake zama makinin mai tsannin karfi nan yayi istinbati ne na alqur'ani walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin tabbatace ma tara fihi ma yaruka min ilfin mudajin ma tara fihi baka gani a can cikin cikin nan ma yaruka abinda yake kawatar da kai yake burge ka min ilfin daga masoyi mudajin an gane ko mudash shine da wato daga adduja ne shine baki amma ne na nufin mudajin shine munafiki saboda munafiki ba a gane fuskar sa al'amuran shi kullun haka da suka tahiya shi yasa idan mutum ya zan aka gane munafiki na to duk abin da ya faɗa ma ba za a yarda da shi ba don al'amuran shi duk ga sunan ba sai inda sun kasa ba yau shi ce kaza gobe shi ce kaza jibi ce kaza duk sai a rasa inda an kai shi yasa babu wanda ya ba musulmi wahala a farkon musulunci lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira a Madina irin munafikai duk da yake akwai sabani tsakankanin malamai akwai munafikai a Makka ko babu babu inji wadansu wasu kace yana yiwa akwai su dalilin su shine wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alam ma fi suduril alamin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna almunafiqin kuma suratul ankabut muttafaqun alayhi makkiyya ce la haka ai hatta ramallan ba ni na fara ba yace to wala aduwwun mubin babu maki mai bayyana adawa shaytan wato aduwwun mubinun na gari mu ko ba haka ba famata ma barasta duk lokacin da ka bayyana minhu an gane ko bayyar ka bayyana daga gare shi tahawwalta ila manzilil adha zaka zo zuwa ga gidan cuta ita duniya kenan can cikin ciki kana lafiya lau amma ka san in ka zo duniya fa ka zo wurin da za a cutar da kai walhuni da kaskanci wa taralaka shaqa'u zaka ga ashqa'u wahala alladhi talqa wanda zaka hadu shi fatabki lahu zaka yi kuka bi dam'in da wato hawaye kenan hatunin mai yawan zuba hatun mai yawan zuba fastadi eh banji ba wa tara'a laka shaqa'u tara'a zai bayyana gare ka tara'a shine abu ya bayyana gare ka idan abun yana da hankali sai ya zama to kana ganin shi yana ganin ka idan kuma abin guda ne sai a ce zaka tsinkaye shi kenan zai bayyana gare ka wato idan abu ne mai motsi dan adam da dan adam in an ce tara'a sun ga juna amma idan aka ce katanga tara atlaka kenan ta bayyana gare ka mu fahimci bambancin ina fata an fahimce ni Allah ce fa atba'uhum mushriqin falamma tara aljam'an qala ashabu musa inna lamudrakun wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه فاستدم عيشك wato ka lazimci rayuwarka arraghida mai daɗi mai yalwa wa kula min ha ragadan haithu shi'tuma wa hadir ka ji tsoron an tabi al-mahquq bil maznuni ka sayar da al-mahquq tabbataccen abu asalin al-haqqu shine as-thubut abinda ya tabbata li yuhiqqa al-haqqa ويبطل الباطل ولو كره المجرمون بالمظنون da abin da adda zato duk mai hankali bai ba da abin da yake da tabbat ya tai zuwa gami abin da yake zato ne ake yi shi yasa malamai suke cewa darura an gane ko tana da ahkam ya kamata ai bincike kanta ahkamud darura ko dawabitud darura fil islam musamman in ka diba cikin al-muwafaqat na al-imam ash-shatibi an gane ko ash-shatibi an ce babu shatibi kala biyu na akwai ash-shatibi mai al-muwafaqat faqihi usuli wanda adda al-ihtisam akwai ash-shatibi mai ilmul qira'at wanda adda wato abin nan shatibiyya ba mutum guda bane ba mutum guda bane dole sai an yi hattara dalibai ilimi sai ka je ka dauki an ce shatibi mutumin da ya to daga cikin shatiba shatiba gari ne a cikin Spain Andalus lokacin da musulmi suna mulkin ta ina fata an fahimce ni dole sai ka yi hattara wajen bincike sai ka san wane ne aka nushi kamar al-qurtubi akwai al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi wanda ya yi baitutuka kan masu girman kai da irin yadda ake makabura akwai al-qurtubi mai jami li ahkamil qur'an kaka ji baitutuka an ce maka abu abdullahi al-qurtubi ka sa tsammanin wancan qurtubi ya shirhi ba shi na ba wancan daban wancan daban haka at-tabari kala uku suke akwai at-tabari mai jami'ul bayan akwai at-tabari wanda yana da ayatul ahkam cikin tafsiri a mazhabar shafi'iyya ana kiransa al-kayyal harasi sannan kuma akwai at-tabari dan shi'a mai tafsiri shi yasa in shi'a sai ce ai imamu tabari ya ce sai ka kasa gane wanne imamu tabari ake cewa akwai ibnu kathir al-qari wanda yake a makka shi ake kira al-makki wanda ya rayu a karni na biyu ko ya rasu a karni na biyu na musulunci akwai ibnu kathir al-mufassir ad-dimashqi dalibin shaykhul islam ibnu taymiya akwai mahmud shakir wanda ya tahqiqin tabari akwai ahmad shakir wanda ya tahqiq na musnad imamu ahmad akwai ibn rushd al-hafid wanda adda bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid akwai ibn rushd kaka wanda kuma shine ake zaton mulhid ne yana akan aqida ta falsafa wanne ne cikin su ya faɗi wannan magana kawai sai ka zabura akwai ibn hajar al-asqalani mai fathul bari akwai ibn hajar al-haytami akwai imamul asfahani akwai imamul asbahani wanne ne daga cikin su da haka wallahi faɗar maganganu haka kawai ka danganta ta zuwa ga malami akwai hatsari kamar shankiti na yanzu ka jance shankiti cikin su wanne ne akwai muhammadu al-amini shankiti uban akwai abdalla shankiti dan ba dan dan muhammadu al-amini shankiti akwai muhammadu al-mukhtar shankiti biyu na akwai dan shankiti akwai wanda ba dan shankiti ba don mutumin da duk hito daga bilad shankiti a kasar mauritania ana kiransa shankiti wanne cikin su faɗi magana ka zabu da ka faɗi magana shi yasa at-tahqiqul ilmi sai kun shirya sai kun kuma cikin kutubur rijal na hadisi da su malaman hadisi da al-mu'talif da al-muftarif sannan sai kun koma cikin littafan da suke fadar malamai ku a kowane fanni ina fata ana fahimta ta mu'jamul mu'allifin na Umar Rida Kahala ad-Doktor sannan kuma al-A'lam na Imam Zarkali an gane ko ba Zarkashi ba domin Imam Zarkashi shine mai littafin wato abin nan na ulumul Qur'an ala ayyati hal mas'alolin ilimi ba burodi bane wanda ake ci a tashi a wace la tahsabul majda tamran anta akiluhu lan tablugha al majda hatta tal'aqa as-sabira kakka sa tsammanin daukaka burodi ne abin ga tamran abin nan dabino ne da ake ci a tashi a tafi lan tablugha al majda ba za ka samu daukaka ba hatta tal'aqa as-sabira sai ka dandana as-sabira madaci ba as-sabr aka yi ba hankuri as-sabira madaci don haka malamai sun kace in ana so a gane darura madalla abu biyu ne sharuɗa biyu ake bukata na farko kafin wai ayi bincike mai yawa tunda qur'ani ya kawo darura fa wani turra fi makhmasa abu na farko inji sheikh ibn uthaymin a tabbatar da abinda ake son nan ba zato ne ake yi ba za a samu maslaha muhaqqaqa ba zato ne ake yi ba abu zai iya zamantowa yanzu misali waɗanda suke ba da cewa ana iya ana iya a ɗauki kuɗin banki a sai gida an gane ko ana iya a ɗauki kuɗin banki a sai gida saboda a tabbatar da maslaha maslahar da ake nema a wannan wuri babu ta domin mi domin kai kana bashin da ka karɓa gare su kana tunanin za ka sai gida albarka abu zai yi ba kaga babu mahaka yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat na biyu a tabbatar da cewa babu ta hanya sai ita kana iya ka samu fili ka rinka sayi kadan kadan haka gina gidanka waye ci maka wannan tazan darura shi yasa akwai mas'aloli da dama waɗanda yanzu ana halatta su darura tana da buƙatar bincike mai yawa cikin fiqh mu barta haka nan wahtaris ka kare kanka shine al-ihtiras cikin nahau kuma al-ihtiras ana kiransa al-ihtiras shine abinda in an kaga ma'ana za ta iya zuwa a karkace sai a yi kokari a kawo abinda zai tunkuɗe wannan abu na fatan kuna fahimta ta kuma waɗansu malamai a malaman balaga wasu na kiransa at-tatmim amma al-ihtiras daga al-hirasa ne shine kare abu sai a zo da magana sai a ga in an batta haka nan za a yi samun matsala sai a kawo wani abu sai hiddanci magana ta rige ta kare wahtaris ka kare kanka min mukhadi'in daga mai yaudara laka gare ka yarqika wanda zai maka tawada in ji malaman zauri ma'ana zai maka addu'a ar-ruqya kenan liyul liyulqika don ya jefar da kai fil azabil muhin a cikin azaba da take ta walakanci wala amri na rantse da rayuwana mutum bai rantsewa da ransa sai dai ya rantse da ubangijin da halicci rayuwarsa shi yasa wadansu malamai sai su kaddara wala wato wala rabbu amri wala rabbi amri sai shafe rabbi saboda waƙe ana rantsewa da ubangijin da halicci rayuwa amma ba a rantsewa da rayuwa domin ita halitta ce ban sani ba in kuskure kuma yayi to shikenan sai mu ce Allah ya gafarta mishi ko ba haka nan bane na'am Na'am, sun ka ce wannan mansuhun ne kafin ya ce, Man kana halifan falyahlif billah au yasmut. Sannan kuma abinda manzan Allah sallallahu Alaihi ya aikata ya tamilu taksis wa hadala ya tamilu taksis. na'am ba da mutum nabi sallallahu alaihi wasallam sahaba hujja magana shi ba hujja bace magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita hujja to shi yasa tattaunawa akan mas'ala ta ilimi akwai wani malami ya littafi ahkamul aiman dan hanafiya na manta dai sunan shi almuhimmu irin waɗanga mas'aloli suna buƙatar sai an tantance wajen tattauna mas'ala saboda malamai rikicin suna faɗin magana akwai wasu ƙa'idodi waɗanda kai ba haka hankalce su ba kai nassi ka kalla ba kalli wasu ƙa'idodin da ke bayan nassin ba ina fata ana fahimta ta kuma su wannan ana ɗauka shi yahtamilu taqdir yahtamilu taqdir shi Allah ya yaqsim bima yasha da kace la amruka shi Allah yana dama ya rantsi da abin da ya ga dama ko bai ya rantsi da rayuwar manzo wan najmi idha hawa yana da izinin ya rantsi da duk abin da yake so لا القضية هي قضية النصوص والقواعد ina fatan kana fahimta ta rantsewa da rai shin an kaddara wani abu ko ba rantsewa tunda shi hadisi cewa man kana halifan falyahlif billah alhadisu sarih to alhadisu sarih shi yana iya yuwa ya halatta shi ne saboda sighat amma kuma dole sai an kaddara wani abu tunda yin rantsuwa da wani Allah wanda ba Allah ba ai haramun ne kuma muttafaqun alaihi ana sa shi cikin ashirkul asghar mafhum Allah ya kama muna babu wani matsala cikin tattauna kan matsala ta ilimi ina fatan kuna fahimta ta ita matsala ta ilimi ba a tsoron ta tsayawa akai a tattauna a ba juna dalilai wanda an haga dalilin shi ya fi karfi a karba shine ilimi da kaga ustaz ko malami bai son tambaya to bai karantu ba kuma bai san ilimi ba da kaga da cewa ukhruj min al-fasl to babu karatu malamin da ya karantu wallahi in za ku kai sahi ana tattauna hasu a tattauna har safi alama ustaz wanda ya karatu kenan shi yasa da mutum ya ta an ka ba shi doktora ba ya karatu ba ko ran mutane cikin fasal ɗaya dai ya ta ba su azaban banza wala amri la ba ina rena zakatira ba wani doktor doktor na tsakani da Allah wala amri laqad nasahtu walakin wala amri yace na rantsi kenan ko mu ce kuskure yayi ko mu ce muqaddara mishi la amri ko mu ce yayi kuskure kuma Allah ya gafarta mishi dukkan mu na kuskure laqad nasahtu nayi nasiha walakin kam nasihin so da yawa aka samu mai nasiha mushabbahin bi dhanunin ana kamanta shi bi dhanin da abin tohama wama huwa alal ghaibi bidhanin kuma akwai wama huwa alal ghaibi bidhanin wanda ake tohama qira'a ce a cikin suratul takwir thumma innahu tamasa al maktuba sai shi abu zaid ya tamasa ya shafi ma'ana ya zuba ruwa asalin shafewa shine ka goge abu amma idan aka sa ruwa za su wanke rubutun da kenan ko ba haka nan bane duk wanda ya mu'amala da alluna da rubutu ya san haka thumma tamasa al maktuba ya shafi tamasa fa innahu alhadithimi wa tamsil basirati da shahi wa basira ثم انه طمس المكتوب على غفله على غفله وتو اكن غفله شيني وتو ربكنا وتفل عليه يتوفى مشي 100 تفله توهي 100 تب تب تب تب تب وشد الزبد في خرقه حرير وشد يدوري الزبد wannan dutsen fi khirqati a cikin wato tsumma na haririn alhariri ko mu ce ragga ba'da ma wato don makaha ko ba haka yake ba bayan ya kwaba ta bi abirin da abir abir wani nau'i ne na abin nan turare wa amara bi ta'liqiha abu zai da ce to arata ya ta ala fakhdhil makhidi akan katattaran mace mai yin abin nan naƙuda an gane ko الماخذ كنا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وألا تعلق بها يد حائض كاجي كاو ني شرط يتشي كا ايدا hannun mai halashi taba ta kage irin wani akai a ce sai an yi kaza a kawo su sharuɗa waɗanda suke kawai kuwace cikin daji falam yakun illa kaza waqi sharibin bai kasance ba illa tamkar ɗanɗanon nan na mai sha kamar yadda da harshen shi ya taba zai jayi kenan aufu waqi halibin ko ko tatsan nan ta mai tatsa abinda a tsakanin tatsa da tatsa kun san mai tatsar raƙumi ko mai tatsar akuya ko abinda da ake tatsa ko saniya in yayi tas to da ya saki hannun shi ai dawowa zai yi to sakin hannun nan musamman yana yi da gaugawa ya tatsa ya saki to kafin ya sake kamawa ya tatso to wannan abin da a tsakankanin su shi ake kira fuwaqa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaƙo. To, ya ce to, hatta in dalaka shakhsul waladi, har sai shakhsul waladi jikin yaro, bari mu hosar zauri, saboda hosar zauri da fa'idi suka farawa, shakhsul waladi jikin yaro in dalaka sai ya fito ke An gari ko? In dalaka shi ne ya fito da gaugawa, ko? Limi, li khisisai zabadi an gane ko li khisisai ko azzabadi na'am saboda shi azzabad ya keɓanta da saurin zubar da ɗa kenan ko wajen zubar da ciki tana yawa amfani da shi ina fata an fahimce ni to nan ya kamata mu dakanta sai sati na saman yesu sai mu zo mu ci gaba da izinin Allah